إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddar numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma sha ɗaya ga watan shida lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da darasin da muke na littafin muktasarul kaba'ir na imamu zahabi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma allah ya ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi muna mun fara magana akan kaba'ira ta farko ita ce ashirku billah tarayya da Allah mala ya ce ahum suwarun wa mazahiru shirkil akbar wato suwar da kuma abubuwan da suke fitowa da shirka babbar shirka to gashi kamar yadda muka ji cewa babbar shirka tana fitarwa daga cikin addinin musulunci ga baki ɗaya mutum inda yana yi to sunansa zai sanja daga musulmi ya koma mushirki Allah ya tsare mu awwalan wato surorin gashi na farko at-ta'abbudu wato shine bauta bi sarfi ayi nau'in min anwa'il ibada li ghairillah bautar ta hanyar sarrafa wani nau'i kowane irin nau'i na bauta ga wani Allah idan mutum ya sarrafa kowane irin nau'i na bauta a wani Allah wanda Allah ya kamata a yi sai ka sarrafa shi ga wani Allah to mutum ya zama mashiriki Allah ya tsare mu wa aktharuha intisharan waɗanda suka fi yawan ko kuma wadda ta fi yawan wato yaɗuwa a duniya du'a'u ghairillah du'a'u ghairillahi ta'ala shine addu'ar wani Allah maɗaukakin sarki Allah kaɗai ake roƙo kuma Allah shi ne yake biyan bukata. An man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahun ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Ubangiji ta'ala ce waye yake jin bukatar mabukaci idan ya kira shi waye yake yaye curuta yake yaye cuta da damuwa waye yake sanya kuma mamaya a bayan ƙasa a ilahun ma'alla akwai wani abin bauta tare da Allah da zai yi haka ƙalilan ma tazakkarun kaɗan ne ƙwarai suke tunawa wato idan kana cikin damuwa Allah shine zai amsa shine zai yaye ma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'ani Ubangiji ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da ni fa inni qaribun to kace ni ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'ani ina jin kiran mai kira idan ya kira ni Allah shine in ya kira ka in ka kira shi zai amsa maka ya yaye maka damuwarka domin ita addu'a ibada ce addu'a huwal ibada a hadisi ya ce addu'a ibada ce baya halasta ka roƙi wani Allah cikin abin da bayi da iko sai Allah in kai haka ka yi shirka amma cikin abin da yake da iko wannan ba damuwa ba ne ita ma shi ma da waɗansu sharɗa da suka dabaibaye wannan saboda haka Allah maɗaukin sarki ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati wanda suke girman kai suke kin roƙon Allah Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama suna makaskanta addu'a ibada ce ba yadda za a yi ka roƙi wani Allah cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai yake da shi sannan kuma a ce ka yi ka abuna ka yi nasara wasu kwanaki sun fito suna ta abunan kwanaki suna ta kiran cewa shehu kaga halin da ƙasan nan take ciki wai shehu ya yaye musu wannan bala'in to ai wannan ƙara dilmiya kansu suke cikin bala'i ƙara sanya kansu suke cikin halaka saboda wanda kuke kira ba Allah ba ba za su amsa muku ba walau sami'u ko da ma sun ji mastajabu lakum ba za ma su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum gobe kiyama kuma za su yi baran-baran da shirkanta su da Allah da kuka yi kuka ce wai suna da iko su yaye muku halin da kuke ciki ba za su iya ba shirka ne to amma yanzu misali kadai mutum ne ya tuntube zai faɗi sai ya kira shehu ya ce shehu ya yi shirka da zai mutu a wannan faduwar ba shi ba aljanna da zai mutu a wannan faduwar to ba shi ba aljanna saboda a irin wannan wajen Allah kaɗai ake roƙo Allah ake kira neman agajin Allah ake yi saboda haka wannan ya yaɗu da yawa kuma wasu suna ga hakan ɗin wai daidai ne wasu ma suna yi da gayya saboda su ba da haushi to wa za ka ba wa haushi ka bi abin da shari'a ta ce sai ka tsira amma ka kira wani Allah wai ya fitar da kai a cikin to mushrikan farko ma sun fi na yanzu dama-dama su idza rakibu fil fulk in suka shiga cikin kwale-kwale cikin kogi suka shiga cikin jirgin ruwa da aullaha mukhlisina sai su kira Allah suna masu tsarkake addini sai sun tsira tukunna sai su koma shirkarsu amma matukar suna cikin wannan halakar to sun san ba wanda zai tseratar da su sai Allah su kuma na yanzu sun shiga cikin damuwar sai kuma su ringa kiran wani Allah kamar wanda zai ce ya Hussein wai Hussein ya cece shi a ina a ina zai cece ka mutum ya shiga cikin damuwa sai ka ji ya kira shehu ko ya kira Hussein ko ba haka ba ne wara ma ka ce wayo Allah ko shi ne daman Allah ake roƙa ka koma zuwa ga Allah to sai Allah ya yi maka duk halin da kake ciki to za mu ji wa'yansu suwar na wanda suke bayyana shirkar nan an yi bayanin abin da ya fi yaɗuwa shine roƙon wani Allah ba Allah ba minal amwat na matattu ka roƙi macecce sawa'un kana kanu auliya auliya salihin wai daidai ne su wannan matattun waliyai ne salihan bayi ne bayin Allah na kwarai ne to duk salihancin mutum ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon salihi to ko kabarin annabi ka je rauda kace annabi ya cece ka to kai shirka to ina kuma wani yanzu ka je madina masallacin annabi ka je rauda ka roƙe shi haifuwa ko ka roƙe shi dukiya ko ka roƙe shi lafiya ka yi shirka to wa za ka roƙa kuma ka tsira sai Allah to annabi ma ba a yadda ka roƙe shi ba ballantana kuma wani salihi da kake kyautata masa zato saboda kyautata zato kake yi baka isa ka ce 100% haka yake kilin ba haka ne ko ba haka ba saboda haka au gairi zalika ko wani haka au du'a'u asnamin ko kuma addu'ar sanamu gumaka gunki shine wato sanam shine gunkin da aka suranta shi sura irin ta mutum akwai ausan su kuma gumaka ne da aka suranta su ba surar mutum ba surar dabbobi tsuntsaye da sauransu amma sanamu gunki ne da aka suranta shi surar mutum to sai mutum ya sassaka mutum mutumi yana bauta masa yana roƙonsa ya shafe shi da mai ya wanke shi kowa gaba ne wai kuma shi ne abin bautarsa kuma shi ya sassaƙo shi da hannunsa au a hajar ko kuma mutum yana roƙon duwatsu ya je yana yana sujada a dutse yana roƙonsa wai shi ne abin bautarsa au ashjar ko bishiyoyi au ƙubur ko ƙabarruka kamar waɗanda suke zuwa hubbare su cika motoci su yi hasarar kuɗinsu da lafiyarsu da lokacinsu kuma su yi hasarar imani su je suna roƙon shehu wai awaki sun ƙare ko ko kuma suna neman biyan bukata ta haifuwa awil adriha ko kuma kushewa kushewa kabarurruka kenan mutum ya je yana ta roƙo wal muqamat da kuma hubbara hubbare in ka je misira akwai hubbara hubbare sun fi talatin wannan in haihuwa kake nema ga hubbaran da zaka je idan dukiya kake nema ga hubbaran da zaka je wannan shehu shine zai baka wai idan mulki kake nema ga hubbaran da zaka je duk abin da kake nema sun kakkasa hubbaran kashi-kashi to wannan duka shirka ne kamar yadda ake da shi a nan a je hubbaran shehu a cika motoci to kaga wannan wayewar kan wannan masu mulki akwai aiki a gabansu su almajirai nasu faɗa ne amma wanda za su tsawatar su faɗa su hana shine masu mulki kamar masu sarauta da kuma in ka koma kamar ciyamomi duka suna da alhakin nan sai an tambaye su saboda in aka baka shugabanci cewa aka yi ka kare wa mutane abubuwa guda biyar daruratul khams ka kare musu addininsu ka kare musu hankalinsu karka bari suna shaye-shaye ka kare musu mutuncinsu ka kare musu dukiyarsu ka kare musu lafiyarsu duka wannan sai ka yi ta ƙoƙari kaga ta yaya za ka shiga ka yi aiki ta yaya za ka abinan amma in aka fara maka tambaya sai ka kwammace wato da kiɗa gwara karatu saboda haka wannan kushewu da hubbara hubbara ɗin aje a yi ta roƙo wannan shirka ne in mutum ya mutu akan haka wallahi ba shi ba aljanna ko ɗanɗananta ba zai ji ba mutum ya mutu a wannan harkar wallahi ba shi ba aljanna mutane sun ɗauka wasa ne shi yasa Allah ya ce bal kadzabu bis sa'a mutane sun ƙaryata tashin alkiyama ba wai sai ka ce kiyama ƙarya bane bilisanil bilisanil hal a aikace ne mutane suke ƙaryatawa an ce musu ba a roƙon wani Allah ba Allah ba ba a roƙon wanda ya mutu yake cikin kabari sai ka ce a kai ai sai ka roƙe shi to ka ka ƙaryata tashin alkiyama kenan wa minhu i'tiqadi annaha tanfa'u aw tadurru daga cikin suwar surori da suke bayyana shirka shine mutum ya kudirce cewa waɗannan kushewun da hubbara hubbara da kabarurruka annaha tanfa'u wai tana za su amfanar aw tadurru ko za ta cutar ko su amfanar ko su cutar wa hadha shirkun akbar wannan babbar shirka ce mukhrijun an millatil islam wanda ta fitar da mutum daga cikin addinin musulunci kwata-kwata ta yi waje da shi duk wanda zai kira wani da ya mutu wai ya cece shi ko ya ba shi agaji ko ya yaye masa wani abu to ya yi shirka babbar shirkar da ta fitar da shi a cikin addinin musulunci in ya mutu a wannan halin ba shi ba aljanna in ya mutu da wannan aikin Allah ba zai taɓa gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya tarayya da shi amma yana gafarta wa koma bayan haka ga wanda ya so wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya tarayya da Allah ya mutu akan haka Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahun nar makomarsa ita ce wuta wa malib zalimin min ansar azzalimi ba shi da mataimaki saboda haka mutum ya yi taka tsantsan ka ringa sara kana duba bakin gatari hatta laukana yu'azzimu Allah ta'ala wa ya'buduhu ko aw ya'azzimu Allah ta'ala har dai har sun kasance suna wato girmama Allah madaukakin sarki wa ya'buduhu suna bauta masa yana girmama Allah madaukakin sarki kuma yana bauta masa fi nafsil waqt a lokaci guda yana girmama Allah kuma yana bauta masa allazi yad'u aw yas'alu haula'i wanda yake kira ko yake roƙon waɗannan salihan bayin ko kabarurrukan ko kushewun ko kuma hubbaran suna bautawa Allah suna ƙudurce bautar Allah suke amma suna roƙon wato wani wai suna neman tsani ne wai su isar da su kuma Allah cewa ya ce ka isa kai tsaye wajensa ka roƙa kai da shi kai ka san buƙatarka li'annahu ashraka ma Allah tabaraka wa ta'ala domin sun yi tarayya tare da Allah madaukakin sarki gairahu sun shirkanta shi da waninsa fil ibada wajen bauta wa li'annal kuffara alladhina harabahumur rasulu kuma kafiran da manzon Allah ya yaƙe su sallallahu alaihi wa sallam fi makka a makka kanu yu'azzimuna Allah ta'ala sun kasance suna girmama Allah maɗaukakin sarki, wa ya abudunahu suna bauta masa, walakin sai dai zalika lamyan fa'uhum, wannan bautar da suke ba zai amfane su ba, li'annahum kanu yushrikuna ma'ahu alihatahum almaz'uma, domin sun kasance suna haɗa Allah da ababen bautarsu da suke rayawa. ba tsantsar bautar suke ma Allah ba suna haɗa su da da ainihin wato suna haɗa Allah da wannan wa dalilu qauluhu ta'ala tabaraka wa ta'ala dalilin faɗin Allah wanda albarkokin sa kai waita kuma ya ɗaukaka yace wala in sa'altahum da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda waye ya halicci sammai da kasai la yaqulunna Allah wallahi da su ce maka Allah ne za su ce maka Allah ne, sun tabbatar da tauhidi na rububiya, wa yake saukar da ruwan sama za su ce ma Allah ne, wa yake azurta bai za su ce maka Allah ne, amma in sun tashi neman arzikin sai su nema a wajen wani Allah. Wani hadisi ya ce, Inni wal jinnu wal insu fi na ba'in azim, akhluqu wa yu'badu gairi, ni da mutum da aljan muna cikin wani labari mai girma. yanzu ni ne zan yi halitta kuma a bauta wani na arzuku wa yushkaru gairi ni na azurta ka kuma ka gode wani na khairi nazil ilaikum alkhairi na yana sauka a gare ku wa sharrukum sa'id ilayya sharrun ku yana hawa sama zuwa wajen Allah Allah ya ce kai ni da mutum da aljan cikin hadisin kudusi ne muna wani labari mai girma Allah ya baka lafiya kuma ka gode wani Allah Allah ya halitta ka kuma ka bauta wani Allah, ga yadda aka ce ka yi kuma ka bauɗe, to su mushrikan farko kafiran farko sun yadda Allah yake halitta. Allah shi ne yake halitta, Allah ya ce, ƙulce ne da su, a fara'aitun mata da una min dunilla ku bani labari man abin da kuke bauta bayan Allah. in aradani Allahu bi durrin in Allah yana nufin ku da cuta hal hunna kashifatu durri shin akwai wanda zai yaye muku wannan cutar su wannan wanda kuke kira din za su yaye muku cutar aw aradani bi rahmatin ko in Allah yana nufi na da rahama hal hunna mumsikatu rahmati shin su din da kuke kira za su rike wannan rahamar kul kace da su hasbi Allah Allah ya isar mun alaihi tawakkal alaihi yatawakkalul mutawakkilun duk wani mai dogaro to ya kamata ya dogara ne zuwa ga Allah ga Allah ake dogaro suratul zumar bal kana al kuffar quraish yace ba haka ba kafiran qurayshawa allazina qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya yaƙe su ya atabiruna al-asla huwa al-ibadatu Allah ta'ala wa ta'zimuhu suna la'akari suna lura da asali shine bautar Allah madaukakin sarki kuma suna girmama Allah walakinnahum sai dai kanu yad'una sun kasance suna bautawa suna roƙon wani Allah wa yadhbahuna li alihatihim suna yanka a wato abubuwan da suke bautawa almaz'uma wanda suke rayawa litaqarrubihim ila Allah zulfa wai dan su kusantar da su zuwa ga Allah kusanci kama haka anhum kamar yadda Allah ya hakaito da gare su anhumullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya hakaito bi kauli da fadin sa wallazina ittakhadhu min dunihi awliya waɗanda suka riƙi wani Allah ba Allah ba abinda suke cewa ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba bauta musu muke ba muna neman kusanci ne a gare su zuwa ga Allah wai tsani ne wai su kusantar da su ne wai a ce kai baka isa ka isa wajen Allah ba sai dai ka bi ta hanyar wani eh shi yana cewa Allah kai kuma wai wata kissa ne suna tafiya a cikin kogi da muridinsa da suna tafiya eh wai wali dan nasiru ko suna tafiya da a cikin kogi sai ya ce kai idan ka ga wani damuwa ni za ka ringa kira shi kuma wali din sai yake kiran Allah ah shi ma sai ya ce ah to ni ma barin kira Allah yana kiran Allah sai ya zulmiye sai ya fada ciki shine ya janyo shi yace kai ba na ce ni zaka kira ba eh shi wai matsayinsa bai kai ya kira Allah ba to kun ga kuma Allah madaukin sirki cewa yace wa idza sa'alaka ibadi anni sai yace fa inni qaribun Allah ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce ni ina kusa da su ina kusa da su ba ma sai Allah ya karɓa maganar wa idza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka dangane da ni sai ya ce fa inni qaribun sai Allah ya ce ni ina kusa da su bai ma ce ka ce ba ya ce ni ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'ani ina jin kiran mai kira idan ya kira ni amma ga abin da za su yi falyastajibu li wal yu'minu bi su amsa kirana kuma su yi imani da ni iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a gare ka muke bauta kuma a gare ka muke neman taimako saboda haka Allah madaukin sarki kadai ake kira idan ka kira shi to zai ji kuma ya amsa ma addu'a ɗayan uku ne ko dai abin da ka roƙa a baka ko ku abin da ka roƙa a musanya maka ko kuma a jinkirtar maka sai ka je gobe kiyama ka gani ita alheri ce ba ta faɗuwa ƙasa banza kuma addu'a ɗin ibada ce addu'a huwal ibada addu'a ibada ce shi ɗan adam in kana roƙonsa to sai ya fushi amma shi Allah in ka daina roƙonsa ne zai yi fushi ka gane saboda shi ne mahaliccinka in ka daina roƙonsa to shi sai ya fushi saboda ka ƙi bauta masa kuma an halicce ka ne don ka bauta wa Allah addu'a tana cikin bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ka roƙi Allah buƙatar taka addu'a kai to ya za ka roƙi wani Allah ba Allah ba ya za ka roƙi neman biyan buƙatar ka a wani Allah ba Allah ba to su sai suke cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya wanda suka riƙi wani Allah ba Allah ba a matsayin waliyai ma na abuduhum suka ce ba bauta musu muke ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dai dan su kusatar da mu zuwa ga Allah kusanci wai su ba su isa su je wajen Allah kai tsaye ba sai dai a kusatar da su a'a wannan ba haka abin yake ba kowa ya koma ya bauta wa Allah ya roki Allah wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa ya abuduna min dunillah suna bauta baicin Allah ba abinda ba Allah ba ma la yadurruhum abinda baya cutar da su wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba wa yaquluna suna cewa haula'i shufa'auna indallah waɗannan sune ababan bautar mu masu ceton mu a wajen Allah annabi ibrahim khalilur rahman annabi ibrahim alayhi salam da yazo ya ringa wa'azi a babansa yace ya abati ya babana ko kuma waccar ayar da Allah madawai qala ibrahimu wa iz qala ibrahim li abihi wa qaumi atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lokacin da annabi ibrahim ya ce wa wato babansa da kuma mutanensa ya ce atattakhidhu asnaman alaha ya ga mahaifinsa ya ce in zaka rike gunki da kuka sassaka da hannunku sune abubuwan bauta inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ni ina kallon kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyani inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin to wata rana ma annabi Ibrahim din da yazo bayan sun fita wajen bautar gumakansu sai ya dauki gatari sai je sassara gumakan a ɗakin da suke sai ya rataye katan gatarin a babban su suna dawowa suka gani suka ce man fa'ala hadha bi alihatina wa aikata wannan abubuwan da muke bautawa innahu lamina zalimin suka ce lalle azzalimi ne kun ga hankali ya bata ko abubuwan da suke bautawa waye musu suka suka ce azzalimi ne shine sai ya ce me suka ce qalu sami'na fatan yudhkaruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana ambatan su yace sai yayi musu kaza ana ce da shi ibrahim suka ce fa'atu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku zo da shi gaban mutane man dan ya shaida sai gashi an zo da shi yace suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai kai haka ga wannan abubuwan da muke bauta ibrahim yace bal fa'alahu kabirun hadha fas'aluhum in kanu yantiqun yana musu wa'azi ne da yinin wautar su da irin yadda suke ya bi su a hankali sai ya ce a'a wannan babban nasu shine ya musu ku tambaye su mana in suna magana suka ce a ai laqad alimta ma haula yamtikun suka ce ai ka san waɗannan ba sa magana ce a fata abuduna min dunillahi ma la yami yanfa'ukum wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'budun yanzu kuna bautawa abinda ba zai amfane ku ba ba zai cutar da ku ba daidai ne kamar mutum ya je kabari yana roƙon wanda yake cikin kabari to me zai maka wanda yake cikin kabari me zai yaye maka wanda yake cikin kabari duk salihancinsa ai kansa zai shafa kawai shi ne zai amfani kansa ne yanzu shi yake buƙatar addu'arka kai ne za ka masa addu'a ba abin da zai iya ya gama abin da zai a duniya in salihanci ne ya yi ya gama ya samu sakamakonsa to ya za ka kira wanda ya mutu yake cikin kabari din nagartarsa an ce ko annabi ba za ka roƙa ba ballantana kuma wani salihin bawa to waye kai annabi daraja to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawan kaf shine ya fi su to shi ma ba za ka roƙe shi ba to ina kuma wani salihin bawa da kake kaddara masa salihanci wanda ba lalle ya zama salihin bawan ba kai ne kake ganin sa a salihin bawa watakil ba salihin bawan bane suka ce ya ce uffin lakum tir da abin da kuke bautawa abin da ba zai amfane ku ba zai cutar da ku ba ba abin da zai amfanar da ku ka kira wani yana cikin kabari wai ka ce cece ka kai ko a sarari yake in dai baya kusa da kai da zai kama ka ɗauki ai ba buƙatar kiransa ba fulatani ya ya hau bishiya ya rikirkito ya fara kiran shehu saboda an wautar da hankalinsa an sa masa gunki an sa masa san wani wanda wai shi zai cece shi ya fara kiran shehu ba fulatanin baban nasa shi yana da hankali ya ce kai ka saki shehu ka kama bishiya reshe ga abin da yake kusa da kai za ka ringa kiran abin da baya kusa da kai da Allah ka kira sai Allah ya cece ka shi Allah mai iko ne akan komai da ka fara kiran Allah sai Allah ya cece ka daman Allah shine a hannunsa ne al'amarin komai yake duk abin da ya so sai ya ce kasance sai ya kasance sai ka ga mota ta har ta ta duddungura ta mammalkwaɗe amma in ka ga wanda suka fito a cikinta sai ka ga ba ko ƙwarzani wani bai shafe shi ba saboda Allah ya kare shi akwai wanda suka suna tafiya kogi fa suka hantsila kogi cikin ruwa kuma a cikin mota kuma ta duddungura da su amma da Allah ya kare su sun ɗan ji ciwo amma suka fito kuma Allah ya fito da su dukkansu suka fito to kun ga kariyar ta Allah ce ba wani wanda zai kare ka da za ka kwana kana kiran wani a ciki da yake cikin kabari ya cece ka wai ga halin da kake ciki wannan kana yin shirka ne kuma in ka mutu a haka wuta za ka je kuma ba fita to kun ji illar babbar shirka in mutum ya mutu a ciki wuta zai je kuma babu fita don duk zunubin da ka je wajen Allah za ka je da zunubi cikin duniya in babu shirka sai Allah ya zo maka da gafara cikin duniya amma inda shirka Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta maka ba to Allah ya tsare mu daga shirka ya ɗora mu a kayan tauhidi a nan za mu dakata sai in Allah kai mu wani satin mu ɗora fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum